الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل بياني أشكال لتاب المختصر من سيد الإمام مسلم تالف الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري يومنا نوني لوطن جمال الأولى هنا بيار لوطن جمال الثانية وقل جمال الآخرة تجرى من الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da shidda da watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna cikin kitabun janaris littafi da ke bayani game da hukunce-hukunce na mamaci a darasin da gabata mun karanta hadisin anas ibn malik radiyallahu anhu karkashin babun fi man yusna alaihi bi khairin aw sharrin min al-mauta da bayanin wanda mutane suka yi mashi yabo na alkhairi da wanda mutane suka yi da yi sharri game da shi wannan mun yi bayani cikakke a darasin da ya gabata cewa wannan hadisi bai cika da wada fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin riwayar Imam Bukhari cewa لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا باب ركوب المصلي على الجنازة من سبب wannan babu zai bayanin halaccin al-musalli alal janazati wanda ya musalla gawa sannan ya raka da makabarta rukubu hawan shi dabba ya hau dabba a wani lokaci zan sarrafa idan ya dawo daga makabarta ba ke na bayi da lakin hawan ba sai ce idan sarrafa lokacin da ya dawo kenan lokacin da za a yi tafiya ya halitta ya hau ko bai halitta ba kenan da kawai alamar tambaya a nan kenan ce idan sarrafa an jami'in bin samara radiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam alamni adda-adati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ga wani sahabin shi wanda ake kira ibn da'ada Allah ya karbi rayuwar shi manzo Allah ya mishi sallah kuma utiya bi farasin uriyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka zo mashi bayan an je makabarta an yi wannan ba Allah sira an da cikin kabarin shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo mashi da bi farasin da wata godiya faras macen doki ko ko shi kan shi doki uriyin wanda ba ya shi da ba a kirji a kan shi yana ba a shi da mashi komi ba a saman shi ba fa alaka rajulun wani mutum ya yake ma manzo Allah sallallahu alaihi wannan doki shine ma'ana fa akalahu fa akalahu rajulun wani mutum ya rike shi an saka hulun nabi sallallahu alaihi wasallam ya rike manzo Allah sallallahu alaihi wannan dokin manzo Allah samu damar ya hau akan doki asalin akala sa mashi da bai bai ma ana kiran shi akala amma nan ya rike mu manzo Allah ta rasa wannan doki baraki ba mu manzo Allah ya taka ya hawo sa wannan doki ba tare da shin da akan shi ba waje Allah ya tawaffaqu bihi wannan doki ya kasance yana tsallo da manzo Allah ta rasa mana yana yana gudu gudu ba gudu wannan mai yawa ba ونحن نتبعه نتبعه نسعى خلفه جابر بن سمرة يأتي نتبعه mu kuma muna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sa'a khalfahu muna sarrafa bayan manzon Allah shi gudu yake tunda gudun doki ko ko ma ta yi sai da yin doki da ta mutum ba ta zama da ko da wasu sai kasance suna yin sa'ayi na sa'a suna nan gudu gudu ba irin gudu na abin nan ba shi ko suna bin doki shi a guje yake su kuma suna dan gudu kala fa kala rajulun min alqawm sai wani mutum daga cikin mutane yace inna nabi sallallahu alaihi wasallam kala kam min uzqin mu'allaqin aw mudallan fil jannati libn al-dahda manzo Allah sai ce abin al-alqu abin nan dije na dabino dama asalin dabino dijen shi tare da yan zangon nan da abin nan wanda kamar da dai da biyu ne yake yin biya yawa manzo Allah ya ce mu'alla da kwai da yawa daga cikin irin wannan bije wanda aka ratayo aw mudallan ko ko mudallin ko ko wanda yake ga
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah.
da al'ada ta an aka ratayo za ka same shi yana yin musamman ma yana da nauyi ko yawa zai dinga yi musamman iska yana abin nan nashi yanzu Allah ta ce da kwai da yawa daga dijan dabino muhallak wanda aka rataya aw mudalli ko ku wanda ke reto fil janna a cikin aljanna libni da hada na wannan mamaci ne wanda ake kira ibn da hada wannan menene manzo Allah ya mashi bishara ce da aljanna cewa shi dan aljanna ne an mashi yabo mai kyawu da Allah ya ce yana da jan dabino mai yawa kam wannan kamiyya ce da yawa yake da dije na dabino ma'allaka wanda aka rataya aw mudalli ko wanda ke rito fil janna a cikin aljanna ga wannan shi mamaci da Allah ya zama ya yi abishi da cewa shi dan aljanna ne ba za daga cikin ni'imomi da zai samu a cikin aljanna wato da kwai dije mai yawa na dabino wanda nashi ne ga yana yana reto a cikin aljanna na a wannan hadisi da kwai bayani akan halaccin hawa bayan an kare sira a wannan a makabarta in za ka dawo gida ka hau dabba to in za a tafi ya halitta a hau wannan da kwai asar wanda ya zo da kwai kuma bayanin malamai game da wannan shi kai ji wannan hadisi wanda imam muslim bai ruwato a wannan farkon shi ba an ce farko an kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi doki ko ko in ba doki nan abin hawa ya hawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a ba zai hawo ba saboda mala'iku suna tahiya kan suna rike gawa ya za a shi ya hau abin hawa da wannan malamai suka je akan cewa hawan abin hawa lokacin da za a rike rike gawa makaruhi to amma karhancin ba kai bace akan itilaki ba in ya kasance mai rikiyar na yana da wata larura ko ta rauni ko ta rashin lafiya wanda yake tahiyar nan za ta gajiyar da shi ko ko kace a makabartar nan nisa ke gare ta ba kusa take ba a wannan da kai halaccin yana iya hawa amma in ya kasance ba haka ba to abin da ya yi rakiyar gawa a yi ta yi ƙasa da wannan shi ne sunar manzo Allah sallallahu da abubakar da umar sun kasance suna yin tahiya wajen rakiyar gawa sannan mai rakiyar gawa bayan da zai ga abu gabanta wanda ke abin nan wanda ke tare da kawa abin shi wanda ke kasa abin da ke sunna gare shi abin da ya yi ya kasance ya shiga gaban gawa kasance ya shiga gabanta ko ya tsaya dama da ita ko ko ya tsaya hagu da ita ko kuma ya tsaya bayanta shi mai rakiya wanda ke kasa duk ko ina yana iya kasancewa game da gawa yana iya shiga gabanta yana iya zama dama da ita ko hagu da ita ko ko kasance bayan amma asali ya zo akan cewa shi wanda ya hawo inda an yi bayanin halaccin da kwai ana iya a hauko duk da yake hawan ba shi yayi ba abin da yayi a taka da kawabu a rikiyar gawa in ya kasance mutum hawa zare to shi wannan abin da ke sunna shi ya kasance bayan gawa kada shiga gabanta wannan shi ne sunna sai ya kasance bayan gawa kamar muna mai yawa inda makabartunmu nesa suke ana iya cewa nesa suke inda wata makabartar in ka ce tsaya za kai da kasa sai kai awa baka je ba ko yawwa to ka gani abin addinin musulunci addini ne mai sauki da saboda ka ba da yi ana yi a hawa ababen hawa amma abin da ke sunna ga wanda ya bi hawa abun hawa ya kasance na bayan gawa kada sanya ta wato ya sanya ta gaban shi kada kasance shi yana gaba ita kuma tana bayan shi wallahu a'lam babu ja'al al-qatifati bil qabr wannan babu da ya bayana akan shimfida tufafi a cikin kabari عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء عبد الله بن عباس يجي an shinyida a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi an shinyida wani tufafi ja an shinyida wani jan tufafi sannan aka dora manzon Allah sallallahu alaihi a kusa wannan jan tufafi wannan hadisi shi ma malamai sun yi bayani a kan shi an ce wanda ya shimfida wannan tufafi ana kiran shi shafaran yana daga cikin mawali na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya shimfida wannan abin nan katifa asalinta an ce manzan Allah sallallahu alaihi lokacin rayuwar shi ya kasance yana sanya ta lokacin da Allah ya karɓi rayuwar shi sai ya shimfida mashi ita a ƙasa gabanin a sashi sahabbai ba wanda ya inkari ga ya su nema abu dawo da ya fitar da hadisi cewa manzon Allah salatu na shi ya yi umarni ya ce a shimfida mashi a yi mashi shimfida a cikin kabarin shi ya ce saboda ƙasa ba ta cin naman annabawa shi ya sa malamai suka yi sabani wannan kususiya ce ta manzon Allah salatu ko ko a'a ya halitta wani a shimfida mashi wasu ka ta akan cewa ya danganta daga al'adar wuri amma dai wannan hadisi na magana cewa kasa ba mutum nama annaba shi ya samu zala ce a masu shimfida wannan yana nuna kudusiya ce tashi tunda kai da kasa za ta cin naman ka to miki amfani kuma a yi maka shimfida ba amfani a yi maka shimfida wallahu a'lam باب في اللحد ونصب اللبن على الميت wannan babu da ya bayani akan allahad wani nau'i ne na kabari wanda yake ba ko ina yake yiwa sai wurin da kasa take da karfi wanda yake za a yi gina mai zirgi sosai aka yi ta mai zirgi sai a je jiha a kibla sai a rarake can kasa raraka can kasa za a rarake wanda nan an bar kamar riki ne aka rarake can kasa jihar alkibla to nan aka sa mamaci sai a tura shi can jihar alkibla sai a kawo burguna sai a toshe wannan kowa wanda aka abin da aka zira shi a cikinta sai sai a mai da kasa sai a abin nan wannan ya yi kai matuka wajen suturce mamaci daga ko da ya abin gaba za a abin nan nashi ba ba za a ji doyin shi ba kuma namun daji da ya su su na sabon ya yi sirce mamaci an amin bin sa'adun an na sa'ad bin abi wa kasa da zai lawa an wakala fi maradi sa'adun maza ala sa'adun sa'ad ibn abi wa kasa a rashin lafiya shi wanda allah ya karbi rayuwar shi allah zai halaka fiye ya ce alhiduli na adam ya ce ku yi mana irin wannan kabari wanda ake kira lahad yanzu allah wani hadisi yana cewa allah lana wa shakku da gairina a wani hadisi ya cewa gairina din nan ana nufin ahalar kita su ahalar kita da shakku suke inda kabari dole da kafiri da musulmi ko dole ne a tashi kabari da su ahalar kita da shakku suke manzo allah ce mu da dama an umarce mu da mu saba ma ahlul kitab saboda haka Allahu huwa lana to yace ku yi mana zahar kamar yadda aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ansibu alayya alladhina abin nan ku abin nan ku abin nan din burguna ku kara mani burguna ku toshe wannan abin nan kowa bayan an sanya ni nasu ban kara ku kafa burguna na inda kuka abin nan na ku kakkafa su sai ya kasance sun da da wannan abu karshe da ya ce kama suni'a da rasulullah sallallahu alaihi wasallam irin wannan kabarin shi aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna fifikon shi akan wani wanda ba shi ba a inda kasar take karba haka in ya kasance kasar ba ta karba irin wannan kabari kamar mafi yawan kasar mu ta nan ba ta karba irin wannan kabari saboda rizga haka ya dangare saboda haka kenan sai a yi shi wancan gudun shakkunan wanda ake madiya sai a yi gina mai fadi gwargwadon tsawon mamaci ko kuma sai ta yi lawan shi saboda haka sai a zo kuma tsakiya sai a yadda wannan diyaro da ake wata gwargwadon jikin shi mamacin idan aka kwantar da shi aka sanya shi kwanta ake sanya shi a tsakiyar kabari wannan shi ake sa bayan an sanya shi tsakiyar kabari sai a kawo abin da ya sauƙaƙa gabanin a kawo ƙasa yanzu sai a kawo itace ne a kawo itace a sa abin nan burki ne sai a kawo burki na laka wanda ba a gasa ba ba a sa gasashe asalin labin ɗanyen burki sai a kawo sai a dora da kwanin ma suke sanya abin nan tukunya sai a fara tukunya gida biyu sai a kawo ta sai a abin nan irin wannan ita ba an sa tukunya ko an sa birki ma inda ya toshe ba bukatar sai an sanya ganye nuna abin da yasa ake sanya ganye saboda icce ne icce kuma duk yadda ka tsara shi sai ka bar sauran abin nan kafa daga abin a zuba kasa ne bisa itace to kasa sai ta shiga cikin kabarin ta danne shi mamaci shine hikimar sanya ganye da a kare wannan kasar daga ta sauka cikin kabari wannan shine bayani game da wato kabarin da ya fi irin wanda aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine sunna sharadi idan kasar da mamaci yake a wajen ta tana iya karba wannan in ba ta iya karba bisa larura sai a yi irin wanda ta kasar take karba wallahu a'lam al'amuru bi tasfiyati al-qubur wannan hadisi wannan babu yana yin umarni akan cewa kada a daga kabari a yi shi da tudu sosai a kamata a yi shi matsakaici shine ma'anar taswiya a daidaita shi an abla hayyat al-asadi qala qala li ali ibn abi talib wannan mutum abla hayyat al-asadi ya ce ali bin abi talib radiyallahu anhu ya ce mashi Allah an karanta shi bi tasbidi Allah Allah litahdhir wannan na kwadaitarwa ne an ce Allah yana kwadaitar da shi an karanta da cewa ala litanbih yana jawo hankalin shi kenan yana fadakar da shi gaba ne ga mashi magana zai ga mashi ala aba duka ala ma ba'athani alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace shin ba ka so ko ko shin sanya ka in aika ka akan wani aiki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wannan aiki ka kama mani ba tare da ni ma na bari ba a mu yi tarayya a cikin wannan aiki aiki ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ni to saboda abin da daraja saboda daukaka wannan aikin yana kwadaitar da shi ka zo mu yi tarayya mana a wajen wannan aikin na alkhairi ba tare da cewa shi ya bar aikin kwata-kwata ba cewa Allah ta da'a timsalan yanzu Allah ta zama ce ma abin abin tsari kada ka bar wani timsal mutum mutumi ma'ana abin da aka sassaka ko da icce ko ko aka mulmula da laka ko da sauransu wanda aka yi shi da sura wata halitta halitta nan ta mutunci ko ta dabba illa ta masaru ko da ma bagini ne aka zo aka zana wani zane wanda zanen nan ga hannun yana da abin nan yana da tudu in ka shafa za ka ji abin nan nashi ana ya kira shi timsa ta ce illa ta masta ba sai sai ka shafe shi ka kawar da shi saboda zari'a ne da shirki shi irin wannan hoto abin nan hanya ce wadda ke bayuwa akan yi ma Allah kishiya saboda asalin an samu mutane da ke bauta a mulki suka dauke su ga shi ma Allah ne kamar Allah ko da yake sun yi imani da Allah amma suna ganin suwai a matsayinsu saboda sun lalace to bai wannan in sun kira Allah ma ko sun abin nan to Allah ba zai karba musu ba amma bari ji tsari su rike gumaka wani za su da ba su da kanti ne wanda za su dinga kai bukatu sa wajen Allah saboda haka wannan shirka ce ta zama abin nan to minan kinsa yana bayuwa zuwa ga shirka shi yasa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa ba wanda ya tsananin azaba ranar alkiyama kamar mutumin da yake yin irin wannan sassaka wanda zai ya ta halitta kamar halittar da Allah yake yi ranar alkiyama za a tashi wanda za a tashi shi a ce wannan abin da ka halitta kamar da mashirai wanda ba zai iya busa mashirai ba halitta ce da Allah bai yi ta ba kai da adam sai kake biye ka to wannan tana da hadari akan wannan wala kabran wannan ita ce gaba ta farko abu na biyu wanda manzo Allah ta sa Ali bin Abi Talib ya kawar da shi wala kabran min mushrifan kada ya tadda wani kabari wanda an daga shi sosai an mai tudun kasa la sawaita hufaci sai ka daidaita shi ba ce an samu a cikin kabari ba a shafi kasar ta zama daidai da kwancin kasar wul a haka haka nan kasa sauka take ka ke nan sai kasance kuma ta sauka kasa amma ana yin tudu madaidai kada ya wuce tudu kamar tsari guda haka a kan abu ne ko da za ta samu zai kai ba kama hannu a kan abu yadda dai zai kasance ko da masa ta mada to ba zai kasance wurin kamar yayi yayi dai ba yau da gobe za ka ce amma ka yi wannan nan abin da tozar da ake yi kuma alamar tozar in ya kasance ba makabarta wace ko ko ko da ma makabartar ce saboda a ga bambanta wurin da aka yi kabari da wurin da ba a yi ba saboda an baya wannan tozan ba ba ka yi bambanta cewa nan kabari ke da farko babu amma da ka zo fitar da wannan dan sanan din wannan dan tozan da ake abin nan sai ga cewa lalle wannan wurin kabari ne amma ba a san a daga shi kuma ya kasance yana abin nan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni akan goge shi a daidaita shi wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babun karahiyatul bina'i wa taysisi ala al-qubur wannan babu zai bayani akan cewa makaruhi ne albina a zo a yi gini a zagaye kabari da a je da suminti da birgi sai a zagaya kaba a sa mutum cikin kabarin shi sannan sai a zagaye shi a zaune a gina wurin wannan makaruhi wata sis da sanya platar platar wani abin nan ne cikin yana daga cikin ma'adi a cikin kasa ake abin nan nashi dadewa yake bai abin gaba to ba a sanya shi shi ma a bisa kabari allah kubuli sun an yi kiyasi kama siminti yana iya zama kamar plaster amma asalin ajinsu shine plaster ne ba a sanya shi a cikin kabari an jabir radiyallahu anhu qala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yajassasa al-qabra manzo Allah sallallahu alaihi ya yi hana a sanya plaster a bisa kabari to an yi kwa'ada alaihi manzo Allah ta zo ya yi harin a zauna a bisa kabari kada ya cewa shi mamaci ya mutu bai da rai an tashi a cikin kabari ka zo ka zauna a kai wannan manzo Allah ya yi harin akan wannan wa an yi bana alaihi kaga nan manzo Allah ta zo ya yi harin game da gini akan kabari a gini ko dai a yi gini bisa kabarin mutum yana kasa a zo saman shi a yi gini ko kuma a yi gini a zagaye a zagaye kabarin duk wannan suna manzara plasma ta zo a kan hani a kan wannan su ake haka zo aka tattara makabarta kada a bambanta kabarin wancan da na wancan shi kan shi rubuta suna ba a samu wani asar wanda ya bayani akan halaccin a rubuta sunan mamaci ba abinda ya tabbata sanya alama wannan Umar bin Mazrun bayan Allah ya karɓi rayuwar shi an ce manzo Allah ta ya kawo dutse ya aza wajen kabarin shi yace alama ce saboda daga cikin iyali na idan Allah ya karɓi rayuwar wani in gane kabarin zo in yi mashi kabari kusa da kabarin shi sai aka yi wannan alama to ba laifi kana iya kai alama don ka gane kabarin mamacinka amma ba sai ka rubuta suna ba ko ka zo ka yi gini a wajen kabarin ka zagaye shi wani ba samu ba salam suna yin wannan ba wala ba alam babun idza mata al-mar'u urida alayhi maq'aduhu bil ghadati wal ashi min al-jannati wan nar wannan babu zai bayanin cewa idza mata al-mar'u lokacin da Allah ya karɓi rayuwar mutum urida alayhi maq'aduhu za a dinga bayyano mashi da mazaunin shi daga datuwar ashi safiya da marici min aljannati wan nar inna aljanna ne da an garu mai shi gidan shi aljanna inda wuta ne za a dinga nuna mashi gidan shi a cikin wuta wannan nuno gida a cikin aljanna ko a cikin wuta a cikin hayatul barzafiyya rayuwa ta tsakanin rayuwar duniya da rayuwar lahira wani al'amari ne na gaibi wanda ba an da ya san hakikalin shi sai Allah illa iyaka wajibi ne mu a matsayin mu na musulmai mu imani da haka amma cewa yaya ne abin ke faruwa wannan ba mu iya gane wannan ba mu iya gane wannan wanda zai gane sai wanda ya samu kashi a cikin kabari shi ga wannan lokacin kuma ba zai iya ba da labari ba yawwa annabi na umar radiyallahu anhu ma an rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum idza mata manzo Allah ya ce hakika dayan ku lokacin da Allah ya karbi rayuwar shi urida alaihi maqaduhu bil ghadati wal ashi za a bayyano mashi gidan shi dare abin nan sahiya da yammaci in kana min ahlil janna fa min ahlil janna in ya kasance yana daga cikin aljanna daga gid daga aljanna za a dinga hasko mashi gidan shi yana cikin kabari bayan kana min ahalin dari ya kasance yana daga cikin yan wuta fa min ahalin dari daga cikin wuta za a dinga hasko mashi gidan shi to kaga haza maka aduka za a ce a wannan mazaunin ka ne an tayar ba su kalla ila yawmil qiyama har Allah ya tayar da kai ranar kiyama a cikin wannan hadisi akwai bayanin cewa shi dan aljanna yana cikin kabari ma kusan kullum cikin murna da farin ciki yake inda hasko mashi gida da abin ga zai kara mashi murna da farin ciki shi ka dan wutawa kullum cikin bakin ciki da damuwa yake kuma kullum ba a san hata shi kiyama gashi ma yana cikin kabari ana hasko mashi gidan shi da azabar abin nan to ina shi kadai wanda ya ishe shi musiba wallahu musta'an باب سؤال الملكين للعبد إذا وضع في قبره wannan babu zai bayanin cewa da kwai fitinar da kabar wadda ake magana tambaya wadda ake yi ma mutum a cikin kabari wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya yi bayani da ko inda ba za a tambaye su to an ne ba za a tambaya ma Hamza wanda ya mutu daren juma'a ko koyin juma'a wannan Allah yana dauke musu wannan tambaya hadisi ya tabbata a kan saboda farkon falalar mutum ya mutu ranar juma'a ko yana juma'a amma mutuwar shi ranar juma'a ko muna juma'a ba ana nan cewa mutum kirki bane ba kuma ba cewa kawai dan aljanna ne ba ya ko ko rishin mutuwar shiran nan ko ba yana nuna cewa shi ba abin nan ba tunda karin manzo Allah sallallahu alaihi shi Allah bai karbi rayuwar shi ranar juma'a ba tuna na juma an ce ta ce mafi alkhairin yinoni ba wani yini daga cikin yinonin da rana ke bullawa mafi alkhairi kamar ranar juma'a a cikin ranar juma'a ne aka halarci annabi adam a ranar juma'a ne aka fitar da shi a aljanna a ranar juma'a ne za a tashi alkiyama haka nan ne ko da kai wani ma yana jin ko ko su uku ne kadai a ciki aka ci annabi adam a ciki aka sa shi aljanna a rana aka fitar da shi aljanna sannan ba su da kiyama ba za ta tashi ba sai ranar juma'a na saboda ranar juma'a rana ce mai falala saboda haka wanda Allah ya karɓi rayuwar shi to ana kiyaye shi daga wannan tambaya ta cikin kabari a wannan rani na daren juma'a ko yinin juma'a yau daren asubuci miki daren juma'a tiniyar alhamis da daddare saboda a tsarin lissafin musulunci dare yana gaban yini dare sai dare ya zo sannan sai yini ya zo عن انس بن مالك رضي الله عنهما قال قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره حقيقه باوا الله اذا aka sa shi a kabarin shi wa tawalla anhu ashabu da kai wa wannan ya ci ne mawsita wa tawalla anhu ashabu wanda ke da iska da su ya gara wannan wawo wanda suka kai mutanen da suka kai suka sanya a cikin kabari suka juyo innahu la yasma'u qara'an ali hakika a lokacin nan yana jin karar tayyar takalmin su za da fi riwayatin idan saratu wannan lokacin da suka juyo kenan bayan an saya shi a cikin kabari addu'o'in da sunna tace ayi an mashi sunna an juyo qala ya'tihi malakani a cikin kabarin sai mala'iku guda biyu su zo mashi bari ka da amini sai su zaunar da shi bayan an tanya shi an kwantar da shi bai kula da lauru sai su ce mashi ma kun da ta kula fiye hazar rajul sai a nuno mashi manzo Allah sallallahu alaihi a ce me ka kasance kana gani game da wannan mutumin qala fa amma mumin amma mu'mini fa yaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasulu sai ce ina tabbatarwa cewa shi bawan Allah ne manzon Allah ne alamar imani shi kenan annahu abdul annahu abdullah wa rasulu wannan ita ce mafi kololuwar daraja wadda za a siffanta manzo Allah sa ta mana ita bawan Allah ne amma kuma manzon shi kada bai fara da wasu ya ce mashi انظر الى مرعدك من النار ka duba gidanka na wuta kada abdalaka lahu min mar'adan janna Allah ya musanya maka gida a aljanna abinda malamai suna bayani cewa ko ko asar ya zo akan cewa kowane mutum yana da gida a aljanna yana da gida a cikin wuta kowane mutum an maji tanadin gida a aljanna kamar da ke an maji tanadin gida a wuta ma Allah ya kaddara dan aljanna ne to shi kenan zai shiga gidan shi na aljanna ba ma wannan ba sai a kara mashi da wani wancan gida na shi na wuta wanda bai shiga aljanna ba wanda ya shiga cikin wuta shi kuma sai su ga yau mutahabul ranar kamunga ranar da yan aljanna za su gaje gidajen da aka tana dama wayanda ke wuta wanda an musu gidaje a aljanna amma yanzu ga su a cikin wuta da an bar gidajen haka nan ba a bar su haka ne sai wanda suka shiga cikin aljanna sai su gaji sai su masu sai su masu gado mai kyau su ka waɗancan wanda aka tara da mai aljanna a wuta tun daga su a aljanna sai a ce to ku yan wuta kuma shine tarabun rana kamun ga an yi masu an kware su a tarabun saraka za a nuna mashi gidan shi a aljanna a ce kaga gidanka na wuta amma Allah ya musanya maka shi da gida a aljanna kan nabi Allah sallallahu alaihi wasallam fa yara ma jami'an za a nuna mashi gidajen nan guda biyu ba ki da ya gan su kala katada wanda kira da na katada yace wanda kira lana an ambata mu ka tada shi ya ruwaito wannan hadisi daga Anas bin Malik yace an ambata sai kawo shi bi sigatul tamrid mabni lil mabni lil maf'ul ya ce wa zukira wannan sigata tamridi ne a kawo cewa kila ko zukira ko kaza a ilmi ya an shirin ma'aunan wanda yana nuna hadisin ba wannan bane ba ba muttasil bane ba yawwa mursal ne da kwai kitabi a cikin shi annahu yusamu lahu fi qabri cewa wannan mutum wanda wanda aka samu cewa ya tabbatar cewa manzon Allah bawan Allah ne manzon shi ne kuma ya rayu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga inda ya bada wannan amsa yusamu lahu fi qabri sai a yalwata masa a cikin kabarin shi sababu da zira'a gwargwadon kamun saba'in kamun saba'in irin wannan sai a fara da kabarin nashi idan ba a cikin kuncin kabari za a yalwata masa kabarin shi wayo lawa alayhi khadiran ila yawm al-qiyamah za a cika wannan kabari nashi da dausayi dausayi zai dinga samun ni'ima ila yawon kiyama har yă zuwa ranar kiyama asalin alkudura shi ne abin abinan ɗanwa wanda yake mai kyawun abin wanda mafi yawa ɗanwa akan same shi ne a yin aina a inda ke wadama inda ke da dausari sauraka zai samu sanyi a cikin kabarin shi wannan ke imam al'albani a cikin muktasar nashi na koko na sayi imam bukhari a wajen tariki ya yi ta'aba da shi ya tsarin muktasar ba ya yi mashi ya yi mashi tariki a tarikin muktasar da sayi imam muslim na shi ya ce kuntu al hadis dunar masi wannan hadis ba tare da bayanin faso ba fil kabari yalwata kabari ba ya ce mai ruwaki katada an anas bin malik yana da wasu ruwaya katada daga anas bin malik tabi ya lawa an ba an malfasko amma bayanin cewa za a yalwata mashi kabarin shi a buɗa shi ba ho mai ruwaya ki ita ma tana da cikin ruwaya shi amma mursala hadisi ne mursal ba marfu'i ba ne ba mursal ne وكذلك وقع في البخاري حكنا يزوى اسمه رواية إمام البخاري وأحمد الإمام أحمد وعندهما زيارته أو نفس لقوي قاري بلوزي بأن يكاو حديث ثم رجع إلى حديث أنس قال يقوم أزوى وانا حديثي وانا بغاني شوى وأما المؤمن فسيكاو تكون حديث وأما المنافق hawil kafin amma munafiki wanda yake bayyana musulunci amma a zuciya shi yana koyi kafirci hawil kafir ko wanda san ma rayuwar shi bai taɓa bayyana cewa musulmi bane ba shi kafiri makiyi ne ga musulunci kawai kare lahu shi ma za a mashi tambaya wannan ya nuna tambayar kabari ta shaye kowa da kowa da mai imani da wanda yake munafiki wanda ke nuna cewa shi musulmi ne a duniya da wanda ma bai da musuluncin ba duk wanda aka sa a cikin kabari sai an tambaye shi wa yuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul ana nufin wannan bayan an aiko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama inda bayan aikowar manzo Allah sallallahu alaihi babu wani addini sai addinin musulunci yana an maida al'ummar duniya al'umma ce guda daya iya umma muhammadiyya al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ba za a garin nan ba yahudi daga an da aka da bayan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana cewa ya kasance yana addini kira irin na annabi Musa an goge wannan haka nan wanda yake kirista ne daga bayan aiko manzo Allah sallallahu alaihi Allah ba ya karba wani addini ba sai musulunci saraka dukkan su za a nuna masu manzo Allah sallallahu alaihi a tambaye su wane ne saboda shine annabin su na hakika wanda aka ce su bi saboda haka kowa da kowa ne da wanda yake mumini da wanda yake kafiri bayan kuma zara sa babu wata al'umma ba ce cewa kowa al'umma shi wa ma arsalna ka illa ka badal lin nas ai kuma da Allah ya zuwa mutanen duniya baki daya yanzu wani mai addini ko da samawi ne ana can baya Allah ya saukar da littafi ya aiko annabi da wannan addinin kamar addinin annabi Musa kamar addinin annabi Isa wanda yake su kansu Yahuda da Nasara duk sun canza addini eh ba akan addini na hakika suke ba wanda bai yi imani daga cikin su ba dukkan su za a hasko masu manzo Allah sa za a nuna masu manzo Allah a tambaye su fa yuqalu lahu ma kunta taqulu ya hadha rajul fa yaqulu la adri munafiki ko kafiri wanda a nan duniya bai yi imani ba amsa da zai bada sai ce ban sani ba kunta aqulu kama yaqulu nas na kasance ina cewa ne kamar yadda mutane ke cewa kaga wannan kuntu aqulu kama yaqulu nas zargi ne akan yin aiki ba tare da ilimi ba duk mutum aiki da za a dai ba tare da ilimi za a yi ba ya kasance mutane kada ya gani suna aiki kuma ya koyi da su yana cikin haɗari fayu kanu la da laita wa la da laita sai a ce mashi baka ba ka da ilimi kuma baka yi karatu ba in ba ka da ilimi kamata ya kai karatu la da raita ba ka sani ba wala da raita kun ba karanta ba saura ka ya samu kashi a matsayi wanda yake mai muni ba yi da rabu ne mai da rafin min hamini sai a sa guduma ta bakin kari a bige shi da ita zarba bugun da za a yi wasiru sai haka in aka buge shi bugu daya ba irin bugu na wasa ba ne fayasiru zai wata kowa sai hakan ya su mahuwa manyan yinin na rarrabe zakare in aka buge shi ya wata kowa wannan kowa duk da yana cikin kabari to ya su mahuwa manyan yinin duk wanda ke kusa da shi zai yi ƙara wannan kowa rarrabe zakare banda mutane banda aljihun banda mutane banda aljanu su sai Allah ya koye masu saboda su astakarai ne su hisabi ake mutu gobara a kiyama saboda haka shi kuma al'amarin abin nan addini al'amari ne na gai al'amari ne na gai a ce maka an kaya da ka yi imani ba tare da ka gani ba amma azabar kabari da an zai mutane suna ji to shi kenan abu da ba zama gaibi ba kowa da ya ci da ku samu kafiri ba saboda da ma mu raunin imanin mu yanzu yau muna da muna da raunin imani sosai da musamman musulmai tunda su ne suka yi imani mafi yawa abin da ake gani shi aka yi yarda da shi amma abin da ba a gani ba sai ga mutane ba su yarda da shi in sun yarda da kwai rauni a cikin yarda su yawwa a cikin mu'amalolin su za ka iya gane wannan da kwai rauni a cikin yarda da yau azaba kabari ana rinta su da shi ke ba magana musulmi mai rauni ba shi kan shi kafin sai ya imani ta ake nan bai kasance yi umini ne bai gaibi ba yawon bai kasance gaibi ba na amma allah da yi mace sai ya koyi amma su dabbobi suna su ma suna yi su ne ake magana ko su da yake ba a ba sakalai ne ba a masa yi sabi dabba ko abinnan ko bahima an'am ko ko sauran bahima dukkan su su ba mu ba mu ba mu sai gare da su rana alkiyama za a yi kisasi dabbar da tinni wata in mai kawuce mai abin nan za a yi adalci a tayar da su a taka biki wacce aka tinna ta a mata kawuta rama tinni da sauransu sannan kika ce sai a ce kunu turaba da ku kasance turbaya sai su koma kasa shi ne kafin da sha ya laita ne ya laita ne kun tutura ba shi ma zai dinga buri burin da ba zai same shi ba ku ce ina ma ni ma an kasance kasa in huta wanda ba zai samu wannan ba sauraka shi ne hikimar koyar ba za a kuma ba sun mutane a wani hadisi wanda kila sai darasi na gaba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo yace an koye muku wannan falaula Allah tadabaru da da'awta Allah an yusmi'akum min azab al-qabr alladhi asma'u min shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda karni imanin shi shi yana jin azabar kabari yana jin azabar da ake ma mutanen da ke cikin kabari za mu zo da shi na gaban sha Allah manzo Allah ya ga azabar da ake yi ma wasu mutane sai ce falaula Allah tadafaru ba din jin tsoron kada ku dinga sanya mamatan ku a cikin kabari ba da autullah da na roka Allah an yi sunya a ku ya ji yadda ku min azabil kabri ya sa ku dinga jin azabar da ake ma mutum a cikin kabari Allah zai asma'u min irin yanda nake ji kuma ku ji amma in kuka ji ina jin tsoron nan gaba ku ce a inda haka ne ba mu ƙara samu mutum a cikin kabari eh ba dai sai an ta cikin kabar ba za a mata azaba kuma mu ji ba sai ku bar turku da mamatan mu manzo Allah ya ce in ba dan wannan ba sai ya roka mu Allah amma manzo Allah bai aikata wannan ba wa za da Ahmad Imam Ahmad ya ce wa qala ba'dhum wasu daga cikin suka ce yudayyaku alayhi kabruhu za a matse mashi kabarin shi kaga wancan ai ya lauta mashi aka yi ko wani za a sa mashi dai kunci a cikin kabari hatta da ta rufe haka da ai ya kasance kafaɗin nan a wazin shi za su dinga hitowa mace shi za a yi sosai a cikin kabarin ba wanda aka sa shi wai na kwanci abin nan ba cikin wani kabarin za a abin nan za sai a zo a ƙara masa kasar ta ƙara a cikin wani nau'i ne na azaba yadda ka a daidai da awanzu in aka mace shi sai wani ta haihu ta saba da wata ya zan billahi wannan shine bayanin imamu muhammad nasir din albani a cikin ta'alimin shi akan muktasar nasari imam muslim nashi kuma ina da lokaci yayi ko kuma karanta wannan hadisi yana da alaka da wancan sabbitin lalata bin amur wani lokacin da ake sallah saurabatan babu fi kauli da ala ya tabbata Allah da dina amanu bi qawli salati fil hayati dunya wal akhirah wa annahu min qabl wannan aya wanda Allah madaukin sarki yace tabbata Allah da dina amanu cikin suratu Ibrahim aya ta 27 tabbata Allah da dina amanu bi qawli salati fil hayati dunya wal akhirah cewa wannan ana nufin fil akhirah din nan da aka ce fil kabri inda ita da inda aka bar duniya da ita shi kabari wata marhala ce wadda ke tsakanin duniya da lahira farkon lahira yawwa ana nuna fil kabri wannan fil akhirah ay fil hayati dunya wa fil akhirah shine da kuma ce wa annahu fil kabri fil akhirah ana nuna a cikin kabari ba sai an tashi a kiyama ba ake yi ba وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره رايوه الدنيا دا رايوه تكرشي نزلت في عذاب القبر yace wannan aya in ji albara bin azib yace ta tafkani tana bayani game da azabar kabari ma'ana ba akwai bambanci akan sababin nuzul da abinda aya ta sauka tana bayani a kan shi yukarin da goma rabuka ta mawancan hadisi za a tambaye mutum wani ne mahalicinka ka ke nan ba wai manzo Allah kada yake tambaya wani mawancan hadisi ya ya nuna ba a za a tambaye shi wani ne mahalicinka da ce tambaya ta farko fa ya kula rabbi Allah in mutumin kirki ne sai ce Allah shine mahalicina wa nabiyyi muhammadun za a tambaye shi annabin shi sai ce annabin shi shine Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma hadisin da zai zo ma akan addini za a tambaye shi menene addini shi fa zalika qawluhu azza wa jalla wani yace fa za Allah ko yin sarki yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha' wannan tasbiti kenan a cikin lahira to a tasbiti a duniya ba tasbiti a duniya shine Allah ya sa mutum ya cika da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah da ana ce mata kalma ana nufin ita wannan jumla eh tunda ana itlaqin kalma ana nufin jumla baki da la ilaha illallah muhammadur rasulullah annabiyu wa isbat dukkan saboda ba a tabbata kalmar kalmar tauhid ba ta tabbata sai ta hada wannan nafi din da isbat manzo Allah ya ce duk wanda ya cika da wannan kalma to dan aljanna ne shi yasa manzo Allah ya ce a dinga yin talkini ga marasa lafiya da tuno mota la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a aya cikin abin nan inna ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wannan ga wanda suka cika a kalmar shahada suna da albishi tun wajen mutuwarsu da mala'iku za su sauka suna musu abin da cewa kada su ba kada su yi bakin ciki da abin da za su bari na duniya Allah ta khafu kada ku ji tsoro Allah zai kare muku abin da kuka bari na bayan na zuriya da abin wala ta hazani wa abshiru bil janna sannan ku yi albishir da aljanna Allah ki kuntum tu abin amma sharadi innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu al-istiqama wani sahabi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mashi abin da ya ce kul amintu billahi sun masake al'iman wa istikama istikama shi ne mutum ya tsaya totar a kan addinin musulunci abu da addini ya yi abin da ya yi umarni mutum ya tsaya a kan shi ba a ikirafi ba a tafirit kada ya yi sakaci kada ya wuce gona da yi ya tsaya tsakiya wannan shi ne ake kira istikama to suke da wannan matsayi Allah zai tabbatar masu da wannan kalma a nan duniya sannan a cikin kabari ba an sanya su a kabarinsu Allah zai sa su yi da wannan kalma sannan za su rayuwa ta inda ta cikin kabari rayuwa mai kyawu a tashe su gobe alkiyama da mutum su gobe kuma su ce aljanna wanda makarta da yan labarin lalata inda muka yi kurafu yan labarin da kuma gyara mutum na da yan lafiya marasa lafiya musulmi allah ba su lafiya mutum na musulmi allah ta kansa rama da adadin mai ana nan cika da imani allah ya shirya mana da zuriyar allah ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin kasa mai dukkan kasashe na musulmi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك لا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم